الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر واستغفري لنا تاتي له تاتي له بنظرة تاتي له وقال نسيج وعده wannan da yake saƙa makaɗaiciya wato shi kaɗai a ire shi man la yura shawo wanda ba a a kai ga fagen shi yahudihi saboda nisan shi al'allamatu mai yawan sani al'awar wannan makadaici a wajen ilimi wani kawkawu tauraro al'asar mai arziki muhammadu abdurrahman ibn sadiq ibn babil ibn baba al'adawi السر سر الشيخ في مدينة اختارها الله لنا موطنا السر سري سر الشيخ سر الشيخ التجاري في مدينة تبتك مدينة كولا اختارها الله لنا سأل هذا أم نفت تزمو موطن ولن زما قريب ذاك ونعبودي مع الله واختاره حليا لها إنها نالت منى تجلو وجوه المنى واختاره ألا هذا الشيء ورضي الله عنه زوج حليا قوى لها غريتا إنها إتا نالت تاسامو منى بور ديكي تجلو وجوه المنى تنا ياي فسكوكين دكان سامو أبون بوري فاسلك طريقها تصل واستسلمي arkanaha wa sharu in tarkana wasu lokacin da ɗarikaha hanyarta ta za ka sadu da burinka wasu taslim arkanaha ka miƙa wuya ga rukunanta wa sharu shani na tabbata in tarkanta karkata ka jingina zuwa gare ta in zaɗiran ta nan biya matsalabar au ha'ifar ta cin biya ma'amala yan zahirin in ka karkata zuwa gare ta kana mai ziyara ta nan matsalabar biya za ka samu abin neman ka in ka je hau ka'ifan koko in ka karkata zuwa gare ta kana mai jin tsoron wani abu ta ji biya ma'amalan za ka samu ma'aminta shine wurin amana da aminci gare ta daidana ibrahim hadiyul wara walam yanil ilmu laha daidana daidan ibrahim ɗabi'ar shehu ibrahim a wanda ya dage a kai shi ko da yaushe hadin wara shiryar da halitta ga baki daya wa nauyin ilmu ilimi bai rauni ba lahu gare shi daidana shi ne bai raunana daidana ɗabi'a shi ba lahu gare shi shiryar da halittar nan shagaltuwa da ilimi bai sha makantar da shi bai shagar da shi wadda kamar shirya da halitta al'alatin nafsu da ya fiya wa kargada da hulhawa muz'ana annafsu rai shine nafsu al'alatta kaskatar da kai da gare shi ya fi tuni na yaro alhawa son rai wa kargada da ya zamo nashi muz'ana tun san da shi son rai din nan ya rauni ya tsatsatar da kai ga shi ya zama sai da ya da shi ba zai batar da shi ba bi halihi wa malihi karshara min alusunul lusuni jamila tsana karshara shehu ya sayi jamila tsana kyakkyawan yabo min alusunul lusuni daga halsunan masu fasaha bi halihi da kyakkyawan halin shi wa malihi da ba da dukiya ce ga tarihi kowa na yabon shi يبني على الرفع بيوت العلا والرفع قد قل عليه البناء شيو يبني ينا جنا buyutar ula gidaje na ɗaukaka ala rafa kan ɗaukaka a koda yaushe da kuma wajen maganar nahu ta an ce an gina kalma kan kaza to ba ta gushewa kan kaza da na har abada da gidaje maɗaukaka shehu na ƙara musu ɗaukaka ya tabbatar musu da wannan ɗaukaka din madadin ya jayayya da su ko ya ce zai ƙasƙasta su akasin ɗan adam wato wani mutum da ba a san haihuwa ta an kai ba sai su shi ya haifi malami ne gaskiya hata wanda zai wulakanta malami ne ya kaga ya ce shi ya haifi malami ne ke to shi shehu dun maɗaukaka to sai ya gina su akan ɗaukaka matabbaciya warrafu ɗaukaka kad kalla alayhi bina binari akan shi abinda wanda yake yayi karanci wala mu aidan zi da faidar أيها الشيخ كعبة الآداب حلفات الأوضال والآراب أيها الشيخ يا كي wannan shi wato ka kamar shehu ya kai ko kaka bai ma san me zai ciya ba na wani mace zubi da an kai nan mace tukaula in shehu ya taso masallacin juma'a ko na idi ana ta tasa sasa sasa sai shi ka da gudu da wuce shehu can kuma sai ya shiko da gudu sai ya kawo sai ya warkami ya warkami sai ya mashi yau kira da ta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wata kabbiru jabbe sai ya warkami ya sheka da gudu kun ba ha yaro ban dattijin kaga wato ya zo ya dai dubi shi yau bai sani da cewa shi ba ce subhanallah alhamdulillah لا إله إلا الله الله أكبر متكبر جبير sai juya haka kuwa ɗauke shi mahaukaci turan na shehu ya buɗe kowa za a salla a suwa aka ce mishi aiku wane ya rasu shehu ce allahu akbar na ga mazan allah sarwa ya ce mari yanzu nan zai bako ashe shi yake nufi zai rasu a gani ashe mu an mahaukata ba shi ba to shi da ayyuhan shehu ya kai wannan shehi me zan ce maka ayyuhan shehu ya kai wannan shehi ka'abatal adab ya kai ka'abal ladubba wanda yake dukkan sun kewa suna kewayo gare ka arafatal audar ya kai wanda kai ne arafa din dukkan bukatu wal arab da dukkan wasu abin da ake nufi na bukata ma'ajina da ilimi man ba'a sirri barma a yulin za'iri da waɗin labi ya kai magina ilimi ma'adini da ilimi ya kai mabuga sirri ya kai abin neman idanun masu ziyara da kuma ɗalibai samaratar su kula da mu'azzali ko mu'azzili wal majdi wa mimtahi babu kulli jami samaratar su kula da ya kai ɗiyan iccen ɗaukaka da shugabanci al-mu'attal wanda yake mai asali matabbaci wal majid ya kai wanda ya kai ne ɗayan iccen girma da ɗaukaka wani ta haɓa da kulle jami ya kai wanda yake mabuɗin kofar dukkan hijabi kowa ya zo masa hanya sai ta kudu gare jazba ta sare da shari'a ta babu tsaya lastu murtaban fi khilafatika shehu wala muske illa murtabi a shehu kaji shehu yana faɗa maka ni dai lastu murtabun ban zama mai kokonto ba fi khilafatika cikin zaman ka halifa ko fi khilafatika shaykha cikin zaman ka halifa shehu tijjani in ka ɗauki wannan ma'ana wala musgiya kun ba zama mai karkata kunne ba ila murtabi zuwa ga mai kokonto cikin zama wakka halifa shehu tijjani radiyallahu ta'ala ko ba ka shakka to kakka ba da dama ga mai shakka ku tattauna in ya sa maka shakka to ya kashe ka saboda sai ka tuntuno a wanda ba shi bai san da shi ba ko bai tuntuna da shi ba an ta dubbul lubabi min ban yurabbi wa qalilun min nasi dubbul lubabi shehu an ta dubbul lubabi kai ne gwaiduwa gwaiduwa min mayyurabi daga dukkan wanda ka tarbiya al'umma zuwa ga Allah wa qalilun fil nas lubbul lubad mutum ya zama gwaiduwa gwaiduwa to kaɗan ne cikin mutane amirun bil ma'ruf nahin anil munkar da'il lil haqqi da yurul janab shehu kai kai mai horo ne zuwa ga alkhairi mai hali ne ga barin mugun aiki mai kiran halitta zuwa ga gaskiya kuma ga tamshin sasanni ba a shakkaka ba ka cutar kowa shehu ba mai gamuwa da abin da bai su da wurin ka da yin janabi murshidun lam yakhid muriduka sa'ayan fi dhahabin kalla wala fi iyali shehu radiyallahu ta'ala an ka kai murshidun mai shirya da halitta ne zuwa ga Allah muriduka muridaka lam yakhid bai taba tafiwa ba sa'ayin wurin aiki da tafiya zuwa gare ka ba a taɓa bin ka shewa an ka taɓe ba ko an ka rasa arziki shewa kowa ya raɓe shi ya fifita ba gajiya fiye da habin cikin tahiya ta yi zuwa gare ka ko cikin tahiya ta zuwa ga Allah kalla ba abin ka a taɓe wala fi iyali haka nan wurin dawowa sanda za a ta a ɗebo ba a taɓe ba in aka ɗebo za a zo a kawo gida ba a taɓe ba mufradun jam'un hadirun ga'ibun mustatirun zahirun musibu sawari shewa ka tara abdabi kai dai in an dibe ka mufradi ne babu kamakka jam'u kuma ka tara dukkan abin da aga wani yana cikin kai kai kaɗai ne kuma ka tara kuma haka ai mufradi mufradi ne jam'i jam'i ne to shi shehu shi a mufrati shi a jami aga shi a dut kenan ko yawwa hadirun shehu kana halarce sannan kuma ga'ibun ba wanda ya san ka sai Allah mahalicin ka kaga ana gani an ba ba a ganin ka wato ba sani ba ko jazba ce kamar mai sarra ka cewa in kana da wanda shehu ko wani kyauta za a gaba shi wurin da zuwa gari caccin za a yi ko wani kyauta ya kan dubai sai a gaba shi wurin ila wajen rasoya ce ko kuma gausiya in ce ga shi kana gani amma ko ba shi ba ne kaka gani yana nan ko ba ya nan yau kenan hadirun ga'iban mustatirin koyayye ne amma kuma zahirin hili yake gashi bai nan kuma yana nan baka san shi ba kuma ka san shi musibu sawal mai dace wakatarta asalullah an yi ira ka daharin malja'an lil malhufi wal muntabi shehu ni dai ina roƙo Allah ya ara maka zamani Allah ya yawaita ya tsawaita rayuwarka malja'an kana wurin laɓewa lil malhufi ga mai musibantuwar zamani wanda ke cikin bakin ciki walmun tabi da wanda zai zo maka da bukata don neman a biya mashi as'alullah fil awafi liqa'an bainana fa'adala wa husna ma'adi da Allah ya yi ta ne yana ban kwana zai koma gida ko wani abu dai ta as'alullah ina roƙon Allah shi liqa'an samun gamuwa bainana tsakanin mu ba'ada zaba wannan gamuwa wa wasu na ma'ayu da kyakkyawan makoma fil awafi kuma cikin lafiya ko ciri haka da gani ban kwana ne yake wa salatun min ilahi ala khairil baraya wal ali wal ashabi salati daga Allah madaukaki abun bauta tabbata ga fiyayyar talikai sallallahu alaihi wasallam da alayen shi da sabon shi warida an haqiqati sirri ma'anahu mumiddil agawat wal aqdab yarda Allah ta tabbata ga haƙiƙar sirri ma'anar sirri wanda shi ke madadin gausosa da kudubai radiyallahu ta'ala to shehu zai yi magana kultu shehu ya ce ni ko ni ce wa ha'ula waɗannan da na kawo maku yabansu da shaida suka ce ni ne sahibul faidati hum basharul islam to wasu ne shehunan musulunci a yanzu a wannan bayan ƙasa ta su a shehunan kadan shehunan musulunci to su aka bi wani jaru ɗariƙa na su ne mazaizan ɗariƙa mutu tijjaniya shugabannin da babu kamar su a cikin ɗariƙa tijjaniya amma a dahun wanda ba su ba iyalun lahum iyalinsu ne bai da ikon saba musu to su sun shaidi mu Allah yabba idan wani sakar ya ce ba mu bane na ruwan mu da shi wa kulluhum dukkan su kuma ku asheda aqarru sun yi furushi sun tabbatar bi ruku'il faidati da abuwa faida amma ji tawabi kamar da shi ga diwani sai ga wani wuri shehu ya hau ya hau ya hau ya kai geji wani lokacin sai ya sauko ya sauko ya sauko sai a ɗanfare da ƙasa radiyallahu ta'ala anhu inna tawadha min khisal al-muttaqi wa bihi at-taqiyu ila al-ma'ali yartaqi wanda kaje ya ce ni ne ni ne to ba shi bane kaje an ce a wasa ba kai ya ce su suna kaje to babu kamshi ya ce dukkan sun yi hurji sun tabbatar bi wa ƙo'il faizati ala yadda sai ce al'abdul jani shehu da zai sun tabbatar da aukuwar faida ga hannun wannan bawan allah aljani wanda a cike da laihi to shehu ce maka ne mai laihi wanda a ɗauke da dukkan sirrin halitta duk yadda sun ka yi yana hangen shi Allah ne tambaya kai kana ina an kai kaza sannan kuma shi bai da tsuwa sai duk sai an yaye ma kowa wani mata tasbihi mu ana azuqahum ila hadratul amma haka wasu ba su zuwa da haka dole yadda aka dini ya kai shi yayi da ka yace al abdul jani au ko faida ga hannun wannan bawa mai cike da laifi wane ne tijami hadal wajhul mubarak at-tijani wanda dai ka tara wannan littafin da aka banka abun tarawa mai albarka wanda yake rike da dariƙa shehu tijani to kaga ko sati bai da nasaba ta ka tijani ai wani kirari ne yawwa wa an shada lisanu hali duk da haka sai lisanin halin da nake ciki sai yana cewa ما كنت أهلا وهم رأوني أهلا لذاك فصرت أهلا yace ni ba macancanci nake in zamo ni a sahibul faidati ba amma su waɗanda babu kamar su sun ga na cancanta in zamo ni a sahibul faidati sai ni zamo a zama cancanci da haka ni a sahibul faidati kowa ma ya huta ba zai bayar cewa to sanda ya bayyana wani wanda ya kamata a doka bai hankali ya sashe bai koma karin cashe ya samu da ka can da ka hanyar zo sai wanda ya gawurta ya kaseta sai ya samu kashi sai ya tsamma da koshi da aka magana su ba ta yawa ba ce amma kuma sai ya samu tajalli cewa ba wa kai ba ne amma dai kaji kaji kaji to bayan haka bayan bayyana ta wani wanda isa doka mutum cikin subanci ba wanda ya koma cewa shi ne samun fiye
فلا تذرع